إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai muna mika godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin yardarsa da dacewarsa ya kaddari rayuwarmu da zuwa wannan yammaci na lahadi wanda shi ne yammaci na ashirin cikin wannan wata mai albarka na ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta biyu. gashi Allah maɗaukaki ya tara mu a wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka wato masjidi sunna wanda yake a titin sardauna cikin garin azare jihar Bauchin Najeriya a kamar yadda muka saba zama daidai wannan lokaci a kowace shekara don mu tunatar da kanunmu matsaloli da suka shafi addininmu na musulunci cikin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayani da wani ɗaya daga cikin ɗaliban malam ya yi ya allaka shi da littafin wato shi ne malam aliyu albami muna roƙon Allah madaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako kana mu da muke taruwa mu karanta da 'yan uwa da suke saurarawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan alkur'ani ya zama mai ceto a gare mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi cewa ikra'ul qur'ana ku dinga karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi shi qur'ani a ranar alkiyama zai zo shi yana ceton masu karanta shi Allah ka sanya mu ciki to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul safati a karatunmu na jiya mun ajiye daidai kan aya ta 170 daidai don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 171 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa karatun muna yin sa ne don neman yardarsa Allah ya amfanar da mu da abin da muke karantawa da wanda muke sauraro ya sanya mana shi a cikin mizaninmu na kyawawan ayyukanmu na'am arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون na'am فتول عنهم حتى حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون mhm أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين mhm وتول عنهم حتى حين wa abasir وأبصر فسوف يبصرون Allah Allah subhanahu wata'ala yace walaqad sabaqat kalimatuna wato Allah madaukake yace hakika kalmar mu ta rigaya mana ta riga ta wuce Allah ya ce zai bada nasara li ibadinal mursalin ko Allah ya ce zai bada nasara a manzanninsa zai ba da nasara ga ainihin mabiya manzanni duk wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wasallama ana fada da shi ana yakarsa amma komun darin dadewa sai ya zo ya yi rinjaye saboda wannan aya Allah madaukaki yace walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin haqiqa kalmar mu ta gabata cewa za mu ba da nasara ga bayinmu manzanni وهي لأغلبن أنا ورسلي Allah ya ce kataballahu kaga sai ce kataba ai wajaba Allah ya riga ya rubuta yayi afrubin kuma ya sanya hatimi ba shikenan ba shine ma'anan kataba Allah ya wajabta wa kansa la aghlibanna Allah ya ce wallahi sai nayi galaba ana ni wa rusuli da manzannina duk manzannin Allah akwai wanda kafirai suka kada shi ba za ka taba samu ba amma an yi tagwagwar gwamnaya har wani lokacin ka ga annabi da kansa ya tsorita kamar annabi musa da aka ce tafi gun fir'auna zai ce inni a kafu an ya katolo walahum alayya zambun ya ce na musu ko wani laifi ya allah ina jin tsoro kar su kashe ne allah ya ce kalla ba za su kashe ka ba ka tafi ubangiji yana tare da kai haka kuma ya je ya ta gwagwarmayar har sai da ya kai ga nasara wa'anda suke bin manzanni to su ma suna da galaba kuma in ka duba haka yake yanzu yadda ake yakan musulunci a duniya to musulunci zai yi rinjaye kuma a yanzu gangan ko aka yi nau'i daban-daban na kafirci a ƙarƙashin yahudanci an kirkiri wasu abubuwa don dai kar a bari sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta zan ana ɗabbaka ta a bayan ƙasa amma kuma za a ɗabbaka saboda wannan ayar da Allah malakuki ce ka taballahu la'agalibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta cewa shi da manzanninsa za su yi rinjaye walam sun ma'akkada hahuna sai Allah ya ƙarfafa wannan ayar ana ce innahum lahumul mansuruna lalle su manzannin nan da mabiyansu su ne waɗanda Allah zai ba su nasara ala a'da'ihim bisa makiyansu Allah ka taimake mu akan makiya ai akwai annabi da yace rabbi inni maghlubun fantasib annabi nuhu alaihi salam yace ya ubangiji na an fayi galaba akai na sai ka kawo taimako Allah a kawo gudunmawa mai Allah ce fafatana abawabin sama'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تا annabi nuhu ya sha gwagwarmaya ya ce rabbi inni magalubun ya Allah an rinjaye ni ba fantasir ka shigo faɗannan ka kawo gudunmawa ka kawo taimako Allah ya ce sai sawo ruwan dufana ya buɗe duk wata ƙofa da take sama Allah ya ce ruwa ya zubo duk wani idan marmaro da yake ƙasa shi ma aka ce ya bulbulo falta kalma ruwan sama da na ƙasa sai suka haɗu shi ne dufana to ina annabi nuhu da mutane 80 da suka yi imani da shi sai Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka dauke shi a cikin jirgin ruwa wanda aka yi shi da alluna na katako da kusa suka hau shi ne jirgin ruwan annabi nuhu wanda duk bai hau ba wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana ko duk wanda bai shiga ba ya riga ya halaka to haka sunnar Allah take in dai gaskiya kake kai to karka ji tsoron kowa karka ji tsoron shugaban kasa karka ji tsoron gwamna karka ji tsoron wani sarki ko attajiri inda gaske kake gaskiyar to wanda yace ai gaskiya yana tare da kai kuma zai baka taimako Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya haka sai yace wa inna jundana lalle rindinar mu shine jundu jundu ai almumini na rindinar Allah su ne muminai lahumul ghalibu na ku su ne masu galaba ai alkufara bil hujja muminai za su rinjayi kafirai da hujja za su faɗi magana su ba su da hujja ta cewa wannan surati alaihim kuma Allah zai ba su taimako في الدنيا أنا الدنيا بشرط القيام على حدود الله التي حدها له أما فد شرط سومو من إن سنة أكن إياكوكين ألا دا إياكن تيمس أما إن مؤمني ينا ذنا كافر ينا ذنا مؤمني ينا هائنتي كافر ينا هائنتي مؤمني ينا لوادو كافر ينا لوادو mumini yana ƙarya kafiri yana ƙarya to wannan fa kura ta ji kura ne wanda ya fi wani ƙarfi ya danne shi amma in dai ka tsaya akan gaskiya wallahi sai Allah ya taimake ka Allah ka ba mu ikon tsayawa akan gaskiya wala yadurruhum ba'd al-haza'imi inda ma taqumu al-ma'arik wato rashin sa'a shine hazima karayar yaki ba zai cutar da su ba a lokacin da wani wato yaƙi ya tsaye li'annal maqsuda al'aqiba domin abin da ake nufi shine a samu ƙarshe na ƙwareto daga ƙarshe dai mu'mine su ne suke yin imani wato suke galaba wal hazimatu qad tasulu li ba'd kadi'ati ko wato karer yaƙi yakan samu saboda wasu kusakurai da mu'mine suke minu auli ibtila'in ko ma Allah ya kawo a ci nasara a kan muminai saboda ya jarrabe su lamba ta nawa ne wafil hadithin da zai a kharajahul bukari ko ya zo cikin hadithin da imamul bukari ya fidda shi hadisi na 4,418 an urwatu annahu sa'ala ummina aisha ummana aisha ta radiyallahu anha urwatu ya tambayi uwar muminai na na aisha a ra'aiti kaulallahi ta'ala ya ce wa aisha ki bani labarin faɗin allah maɗaukaki kaji matar manzan allah malima ce na na aisha ke sa manzan allah ce ku karɓi rabin ilimin addininku daga wannan yajjar yarinyar yana ya nuna matarsa aisha amaryarsa wacce ya aura tana da shekara bakwai ta yi karatu ta ƙoshi ke sa har hadisai tana istidiraki idan an faɗi hadisi sai ta ce ayya wane bai gane ba ai abin da ake nufi kaza kaza da kaza ne lokacin muna tare da manzon Allah a cikin mayafi ni da shi ya mun bayani kaza kaji annabi a kowane hali wa'azi yake karanta suwa yake ba sai a islamiya kawai Allah ka shirya da mu eh na'am sai ya tambaye ta yace me zaki ce akan wannan aya hasta idza stay asar rusulu wa zannu annahum qad kudhibu har sai lokacin da manzanni asa suka ɗebe tsammani cewa ba za su samu nasara akan arna ba saboda arna za su yi ƙarfi su adda dukiya su adda makamai su adda tarin jama'a su ne da kayan fada har sai manzannin sun ɗebe tsammanin samun galaba a kansu wa zannu annahum qad kudhibu suna zaton cewa an kareta su au kudhibu qalat bal kadzabahum qaumuhum yace a tace mar abinda ake nufi ba wai su ne suka yi ƙarya ba mutanensu ne suka ainihin ƙaryata su ƙuntu mala aliyu albami ya ce wallahi laƙadista inu ko laƙadista ganu inna ƙaunahun kazzabuhun haƙiƙa sun wadatu akan cewa mutanensu sun ƙaryata su waha wa huwa bizanni wannan kwazato ne ya ariyatu laqad istayqanu bidhalika yace urwatu yake so ya rubuta yace ariyatu yace ya urwatu sun samu yaqini akan haka qultu fala allaha aw kudhibu ko wato sun ƙaryata kenan faqalat ma'adallah nana aisha tace tsarki ya tabbata ga Allah lam takunir rusulu tadhunnu dhalika bi rabbiha ai manzanni ba sa zaton cewa ba sa yin mummunan zato ga ubangijinsu wa amma hadhihi aya amma wani aya qalat hum atba'u rusulil ladina amanu bi rabbihim wa saddaquhum mabiya manzanni din da suka yi imani da ubangijinsu suna bin manzanni sune za su ɗebe tsammani kaman za su halaka ba an gaya wa sabai sun gaya wa nabi mata nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo banza Allah ya ce ai na baya waɗanda suka gabace ku saboda tsananin wahala da suka sha akan addini akan kama mutum a tona rami abin da shi iya ƙugunsa a sa zarto a tsakiyar kayansa a yanka a raba biyu amma wannan bai sa sun bar addininsu ba saboda suna da yaƙinin abin da suke kayi gaskiya ne ya ce ala inna nasurallahi ƙwaribe taimakon Allah yana nan kusa na'am wa dhannu anna atba'ahum kadhabuhum ko wa dala alaihim albala'u ne ko wato bala'i ya musu zo wasta'akhara anhum an-nasr nasara tai jinkirin zuwa gare su hatta idan tai asad mimman kadhabahum min qaumihim har sai sun ɗebe haso da waɗanda suka ƙaryata su daga cikin mutanensu wa zannu anna atba'ahum kadzabuhum suna zaton mabiyansu sun ƙaryata su ja'ahum nasrullah sai taimakon Allah kuma ya zo musu wa akhraj al-bukhari fi sahihi kana imam al-bukhari ya fidda hadisi cikin ingantaccen littafin sa a hadisi na 4252 an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda gare shi ƙauluhu ta'ala faɗin Allah madaukaki da ya ce hatta idan ta yi asar rusul har sai da manzanni suka ɗebe tsammani wazannu annahum kad kuzibu suna zaton an ƙaryata su haƙiƙatan wai da gaske an ƙaryata su haƙiƙa ai kuzibu zahaba biha zahaba biha ko ha hunaka wato sun tafi da ha a canan kawatala hatta ya kular rasulu wallazi na amanu ma'ahu har sai manzo da wayanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala ku faɗaka kuje inna nasrullahi qaribun lalle nasarar Allah tana nan kusa tana nan dab za ta faɗo wa masu imani Allah sai ce fatawalla anhum hatta hin ka bada ka kauda kai gabarinsu har zuwa wani lokaci ai arid anil kufari ka kauda kai gabarin kafirai la yulhika ma yaquluna fika min ad'ani kada abin da suke faɗa a kanka na suka kada ya shagaltar da kai haka ne ko walamma kana mawdu'u surati huwa tashbihul anbiya'i bishamsi fil idaati tunda yake abinda wannan sura take karantarwa shine Allah yana musalta annabawansa misalin su kamar rana ne wajen haskakawa wa tabaahum al ulama masu bin manzanni malamai bin nujumi Allah sai kwatanta su da taurari fi qitibasin nurin minhu ta yadda suke samun makamashin haske daga wajen manzanni wa irsalihi lil amma su kuma sai su dan samu makamashin nan su sako shiga ga magarin mutane aqaba bi qawli wato sai Allah ya bi baya da fadin sai ce wa absirhum ay absirin nasa bil adillatil wadiha ka nuna wa mutane dalilai waɗanda suke warewake a fili ij'alhum yubsiruna min absar wai ka sanya su suna gani daga kalmar absar almutaaddi bi ziyadatil hamza fa sawfa yubsirun da sannu za su gani ai fa sawfa yubsiruna ghayrahum ba'daka za su nuna waninsu waninsu bayanka fa fi tasliyatu linnabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayar akwai rana shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bi anna qaumahu sayu'minuna bihi cewa mutanansa da sannu za su yi imani da shi wa ya'maluna ghayrahum alladhi wa yu'allimuna ghayrahum ad-din al-haq za ma su koyar da waninsu addini na gaskiya hakan ya faru wa ka'anna al-kufara qalu istihza'an kai ka ce kafirai sun faɗi wannan kalmar don istihza'i wato izgili mata nuzulu hadha al-azab yaushe wannan azaba za ta sauka ba jabahumullahu tadidan lahum bi qawlihi sai Allah ya amsa musu dan ya ainihin kwankwashe su yace mi afa bi azabina yasta'jilun ai kaje ko afa bi azabina yasta'jilun yanzu azabar mu suke gaggawan ta zo fa idza nazala bi sahatihim idan wannan azabar fa ta sauka a farfajiyarsu a bifina'ihim wato rumfar gida ko farfajiya kalal farra'u farra'u kenan malamin larabci ne sosai wa huwa abu zakariya yaha ibn ziyad al-farra al-kufi al-ma'ruf mutumin kufa ne al-mutawaffa ama tis'atin wa mi'atayn farra'u ya rasu hijira tana 209 wa kana hujjatun fi islahin lugatil arabi ka gani ko shi hujja ne wajen gyaran harshen larabci yana daga cikin masana larabci unzur tazibul asma lin-nawawi ka duba wani littafi na imam an-nawawi mai suna tazibul asma'i na'am sai ina ne na'am fa'iza na zalabi sahatin ko idan wannan azabar ta sauka a farfaje su ai al'arabu ta tafi bi zikirin sahati an ilkawo wai larabawa sukan isu da ambatan wato filin gida amma suna nufin mutanen gidan fasa a aibisa sabahan sabahul munzarina wato wannan safiya ta wa'anda ake sauraron su za ta yi muni duk yawancin azaba da Allah yake kawo al'umma masu karyatawa da safe take zuwa da safe ake yin azaba ba a bari sai rana ta take ko ainihin wato da daddare a'a duk yawancin inda Allah ya sanya halaka zaka ga da safe ne fi iqamatu zahiri ay al-munzirina maqaman mudmar ay sahibahu la'anna fa'ila sa'a la budda an yakuna fihi al أو المدور أي صاحبه إذا كان ضميرا مميزا أو ما نعم وتولى عنهم حتى حين ككون كي قبرنسو حزوا ونلوكتي وأبصر فسوف يبصرون كساس غني دسنو ذاس غني كرر تأكيدا لتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة يا ميمي تولى don ya ja ya sadaukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan da'awa wa tasliyatul lahu anna da'wata satajidu man yastamiru biha ana nuna ita da'awa da sannu za ta samu mai ci gaba da ita kun ga wannan da'awar sunna a wannan karni mala bakar gumi shi kadai ya fara a hankali a hankali dama yana cewa ku bi a hankali komai za su zas sauki ana tafiya ana tafiya ma ɗalibansa suna ta watsawa irin su khalifansa na farko sheik lawan abubakar ko su sheik ismaila idris zakariya su kan da suka ga kamar tafiyan malam ma da ɗan rauni za su yi sabuwar kira sai aka kafa wannan ƙungiyar jama'atu izalatul bida sai suka kai wa malam da ya gani sai ce wai kamatin sunna shi ya cika ta suna su sun zo da izalatul bida a gusar da bida ya ce to in ka gusar da bida ya sai ka tsaye da sunna sai ce wai kamatin sunna shi ma koyaye da magabacinsa shehu usmanu dan hodiyo ku duba yana da wani littafi ihya'us sunnati sai ce ni wa ismadul bid'a a rayar da sunna amma bid'a a kashe ta to kaga mu cewa kai ka gusar da ita kaga da wuri ta dawo ai a cikin masu izalar ma da yan bid'a ko ba haka bane bid'a iri iri da wayo sai ka kawo goro a masallaci wai amma aiwa eh to irin wannan to shi shehu dan godiyo cewa ihmadul bid'a a kashe bid'a kawai da inda bid'a fa ba sa haduwa da sunna ka sai an kar bid'a sunna sai ta tabbata shi yasa malam yace musu izalatul bid'a wa iqamatis sunna aka ce malam kai dan izala ne yace ni uba aggare ta Allah ya dukansa da rahama yace shi uba aggare ta eh ayya kai saboda duk ɗalibansa ne malami a matsayin uba yake na sun makatama ta'ala a surata bi mashtamala ala durusiya kulliya sannan yanzu Allah zai cike mana wannan sura da abin da ta tattara a kayi na darasinta baki ɗaya faƙala sai ce mai سبحان ربك رب العزة عما يصفون إنام وسلام على المرسلين haka والحمد لله رب العالمين Allah madaukake ya ce subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka ya Muhammadu wanne ne ubangijinka rabbil izzati shine ubangiji mabuwayi ubangijin buwaya algalaba ko izza shine galaba kalli lamba daya kana annabi sallallahu alaihi wasallama yata'awwazu bi izzatillahi azza wa jalla annabi ya kasance yana neman tsari da buwaya ta Allah kama warada fil hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari tamfar yadda ya gangaro cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya zo da shi hadisi na 7383 wa Muslim Imam Muslim ya gangaro da wannan hadisi a littafinsa shine hadisi na 2748 an ibn Abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas allah maɗaukaki ya ƙara ya dagare su anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana ya kowal ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zan yana cewa allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na miƙa wuya in aka ce aslim ka miƙa wuya ke ka zama musulmi to annabi ya ce allahumma ya allah laka aslamtu gare ka na miƙa wuya wa bika amantu da kai na ba da gaskiya wa alaika tawakkaltu a wajenka na dogara wa ilaika anabtu waranka na koma wa bika khasamtu saboda kai nake husumata wa bika khasamtu a'udhu bi izzatika to kaga muhallin shayi a'udhu bi izzatika ina neman tsari da buwayarka la ilaha illa anta babu abin bauta sai kai an tudilla ni ina neman tsari da izzarka Allah kada ka badda ni anta alhayyu alladhi la tamutu kai ne rayayye guda daya wanda ba zai mutu ba wal jinnu wal insu yamutuna da aljanna mutun duk za su mutu ba wani aljani da ba zai mutu ba wai da da hausa ana cewa wai aljani baya mutuwa mutuwa yake kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa wannan dacin mutuwar tunda annabi ya dandana shi waye ba zai dandana ba da Aisha tace manzon Allah ya rasu a tsakanin karankarmanta tace har abada ba za ta ƙara jin ciwon mutuwa ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a karankarmanta kenan mutuwa kowa sai ya mutu kai dai kai fatan kai mutuwa mai kyau kai mutuwa akan la ilaha illallah muhammadun rasulullah haka ne ko to mu koma ce akwai ci gaba ina ne wal jinnu wal insu ya mutu na ko wata kasaman naru bi izzatin lahi yau malkiyama wata kusimun naru bi izzatin lahi yau malkiyama wuta da kanta za ta yi rantsuwa da izzar Allah ranar alkiyama fafil bukhari shi ma zo a bukhari hadisi na 4567 wa muslim da muslimu hadisi na 2848 an anas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal hadisin daga anas anas daga annabi annabi ya ce la yazalu yulqa fiha wa taqulu ba za a gushe ba ana ta jefa mutane da aljan da ainihin duwatsu a wuta ita kuma sai ta dinga cewa hal min mazid har yanzu da ƙari hatta ya za a fi ha rabbul alami na ƙadamahu har sai ubangijin talikai ya sanya diddigensa a cikin wutan ya taka fayan zawi ba zuwa ila ba sai sashinta ya tattara ita wutar zuwa ga sashi shi ne fayan zawi'in sun matakulu sai ta ce ƙadƙad bi izzatika wa karamika wai haƙiƙa ta cika ta yi rantsuwa kuma dangane da cikanta da izza ta ubangiji da karamcinsa wala ta zalul jannatu tufaddilu hatta yansha Allahu laha khalqan ita kuma aljanna ba za ta gushe ba ana ta zuba wa mutane tana cewa tafaddal ma'ana bismillah a shigo a shigo a shigo har sai kowa ya kare kuma aljanna ga sauran gidaje akwai fekin da ba iyaka duk wanda ya shiga aljanna annabi ya ce gidanka maddal basari iya kallonka yanzu ba sai dra ba za ka samu 300 by 300 ko 200 by duk mai tarfeginka ba za ka ƙure naka na lahira ko ba haka ba to kaga sai ta ce tafabbal hatta yan sha'ullahu laha khalqan har sai Allah ya fari wata halitta don ya sa a ciki fa yusakkinuha tafabbalul janna fa yusakkinuhum ko wato sai wannan halittar shine zai sanyaya cewa da take tafaddal tafaddal tafaddal to kun ga bambancin wuta da aljanna kenan Allah ka sanya mu cikin aljanna da rahamarka Allah ka yafe mana zunubanmu na sai ina subhanallahi amma yasifuna ko tsarki ya tabbata ga Allah rabbil izzati ubangijin buwaya amma yasifuna gabarin abin da ake sifanta shi da shi bi anna lahu waladan akwai masu cewa Allah yana da ɗa wa ƙalatin yahudu uzairu ne bunullahi wa ƙalatin nasarar masihu bunullah Allah mai ce zalika ƙauluhun bi afwahihim yudahi'una ƙaunar ladina kafaru min kabul qatalahumullahu anna yufakun dubi suratul tauba Allah madaukaki yace yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kaga sun sifanta Allah da abin da bai dace da shi ba ‘yan kirista kuma suka ce almasihu isa ɗan maryama abin shafa da albarka suka ce ɗan allah ne allah sai ce wannan maganarsu ne suke da bakinsu sun yi kama da waɗanda suka kafirta tun gabaninsu allah ya la'ance su yaya ake kawar da su ga abin da yake daidai zuwa ga ainihin mummunar magana su danganta ta ga allah wa sharikan akwai kuma su cewa allah yana da abokan tarayya وسلام على المرسلين sannan amincin Allah ya tabbata akan manzannin Allah almuballigina anillahi tauhida wa shari'a wanda su manzannin nan suna isar da tauhidi ne daga Allah da kuma shari'a ta Allah walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ala nasrihim bisa taimakawa manzanni da yi wa halakil kafirina da halakar da kafirai wal gardu min hadha ta'lim al mu'minin wal gardu min hadha wato manufa ga wannan shine a koyar da mummune an ya kulu su dinga faɗan wannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala an yakunu mimman yakfuluna anhu kar su zan sun rabka daga barin wannan addu'a lima ruya saboda abin da aka rawanto nan ba ta nawa undur baharul madid sunan littafi ne mujalladi na bakwai shafi 302 wata hariru wata tanwir da wani littafi mai suna a taharir da tanwir mujalladi na goma sha biyu shafi 261 wafi riwayatin akhirajaha abdurrazzaq fi musannaf a wata riwaya da abdurrazzaq ya fitar cikin al-musannaf a hadisi na 3196 qala ali radiyallahu anhu sanna ali Allah ya dade shi yace man sarrahu an yaktala bil mikyalil awfa wanda yake jin dadi yake farin ciki a mar'awu da ma'auni wanda yake cikakke shine mikyalil awfa falyakul inda khurujihi min salati lokacin da ya kare sallah ya faɗi wannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ba wasba ba wa salamun ai kaga tanwini ne karka ce wassalamu a wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wani aliyin aidan kala ga wani hadisin ma daga sannan aliyu allah ya dada shi ya ce man ahabba an yuktala bil mikyal al'aufa wanda yake so a mar'au da ma'auni wanda yake cikakke me zai yi falyakara akhiru majalisi in ya kare majalisi ko ya kare addu'a auhi da ya ƙumu ko lokacin da aka hada addu'a ko an hada zama za a tashi sai ya karanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jagora wata ran ka tambaye ni kwanan baya ko to kaga yau ka zo kuma an kawo Allah ya rufa ya tambaye ni akan wannan me yasa kowace addu'a malai in an yi sai an faɗi wannan kaga sai Allah ya kawo shi kuma sai ya ji abu kuma haka na gaya masa yau asafati ko unzur hilyatil awliya qultu idza lahasta hadhihi al-alfaz ath-thalatha wajadtaha tukhalifu ba'daha ba'dan tamaman har zuwa dai karshen abin da malai yace ina ne kala ne ko alhamdulillahi rabbil alamin shine karshen sura ko kala man ahabba an yubtala shine abinda muka karanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'idin al-khudri Allah madaukaki ya kare yadda gare shi shi ma da lamba ta biyu ne ko yace nasa ba'ifi ne jiddan akhrajahu abu dawud ad-dayalisi fi musnadihi wa dha'ifi wa dha'if al-jami' as-saghir ya zo cikin da'if na jami'u sagir da albani ya yi takariji unzur tafsir al-qurdabi ka lura ka duba a cikin tafsiri na imam al-qurdabi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ghayra marra wala marratayn yaqulu fi akhir salatihi aw hina yansarifu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ina ga zamu ga a ƙarshen sura kai abin naka jiya baka abin nan ba ko na'am
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum Kafin aje ga karanta taimako da aka bayar domin tallafa marayu wannan takardu wadda zan karanta yanzu na jiya ne na yau ba su shigo ba tukun sai daga baya sannan akwai wadda shekaran jiya ya manta medical glass dinsa jiya an sanar kuma har yanzu dai ba wadda ya zo sannan wata mata ta rubuto takarda akan yadda ta manta sallaya to an samu ga sallayar sai in ga mala abdullahi ina gani ga wannan sallayar an same yauwa sai ta turo yadda ta zo ta karba na'am wannan malan taimako da aka bayar na marayu a jiya wani bawan Allah ya bada naira biyar.
Allah saka mada alheri wannan ma wani bawan Allah ya bada takalmi silifas guda shida a baiwa marayu na'am Allah saka mada wani bawan Allah ya bada naira hamsin a kwamitin marayu Allah saka masa wata baiwar Allah ta ba da hijabai guda biyu na yara a kwamitin marayu da niyyar Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi Allah saka mata ya biya mata bukatu wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah saka mata da alheri nan ma wata baiwar Allah ta ba da ɗan kunne guda sha biyu a kwamitin marayu na'am Allah saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da kuɗi naira hamsin ta ce a baiwar kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata baiwar Allah har ila yau ta ba da naira ɗari biyu tana neman addu'a Allah biya mata bukatunta na alkhairi Allah biya mata wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar a saka ta a addu'a Allah ya sa ta gama makarantar ta lafiya to Allah ba ta nasara a ƙarshen jarabawar wata yarinya Allah wata yarinya ta bada naira 100 tana bukatar Allah ya bata ilimi mai albarka Allah ba ta ilimi mai albarka wata bayar Allah ta bada naira 80 a saka danta a cikin addu'a Allah ya saka mata da alheri Allah biya bukatar ta kan danta wata bayar Allah ta bada naira 100 Allah ya sa ta haddace alkur'ani Allah ya ba ta haddar Qur'ani wata bayar Allah ta bada turmin atamfa guda daya ga kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri nan ma wata baiwar Allah ta ba da yadi biyu ta ce a baiwa kwamitin marayu Allah ya saka mata da wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari tana neman addu'a Allah ya yaye mata damuwa Allah ya ba ta miji na kwarai Allah biya mata bukatu nan ma wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar tana neman addu'a yarta tsawon shekara uku ba ta da lafiya Allah ba ta lafiya Allah ya yi mata wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu Allah ba ta miji na ƙwarai na gari Allah ba ta miji na kwarai wata bayar Allah ta ba da naira ɗari Allah ba ta miji na ƙwarai har ila yau Allah ba ta miji na nan ma wata bayar Allah ta ba da falle biyu na atamfa Allah ya yi mata ciwon kafa da yake damunta take fama da shi Allah ya yi mata wasu waɗansu bayan Allah mata sun ba da naira dubu biyar a ma- kwamitin marayu da niyyar Allah ya biya musu bukatunsu Allah biya musu bukatu wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu na'am Allah ya saka mata da alheri waɗansu mata sun ba da naira ɗari bakwai a kwamitin marayu da niyyar Allah ya biya musu bukatunsu Allah biya musu bukatunsu wani bawan Allah ya ba da naira arba'in Allah ya saka masa da alheri wata baiwar Allah ta ba da ɗan kunne kunne- ɗan kunne kunne uku tana neman addu'a saboda jinnu sun takura mata ko saurayi ya zo gidansu sai maganar ta yi shiru don Allah malam ya taimaka mata da addu'a da kuma shawara akan wannan Allah ya yi mata Mm. wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari
Allah ya saka mata da alheri sannan wata baiwar Allah ma har ila yau ta ba da naira ɗari Allah ya saka mata da wani bawan Allah ya bada atamfa turmi uku yana tawassali da wannan aiki Allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya dawomar da zaman lafiya a Najeriya wani bawan Allah ya bada kayan sawa na maza kala biyu Allah ya saka masa da alheri wata baiwar Allah ta bada naira 500 Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi Allah ya biya mata bukatu wata baiwar Allah ta bada naira 200 Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya bada naira 3000 Allah ya saka masa da alheri wata baiwar Allah ta bada naira 200 to Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da atamfa ɗinkakkiya set ɗaya Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alheri wani bawan Allah kuma du ya ba da naira ɗari biyar a baiwa marayu Ya- Allah ya saka da alheri sannan ya kuma ba da naira ɗari a kwamitin tafsir yana addu'ar Allah shirya masa iyalansa Allah ya shirya da su wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya Allah raba shi da sharrin hanya yana neman addu'a Allah ya raba shi da hanya sharrin hanya wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu Allah yi mata Allah biya mata bukatunta na alkhairi Allah ya biya mata nan ma wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar ya ce a biya kwamitin marayu Allah ya saka da alheri to Wata- kafin ka shiga Mm.
akwai a ba ƙare ba na jiyan ma na jiyan ba ƙare ba wato Alhaji Falalu a ta gashi na a gefe na ga ladimar raba Galadimar Rabanko jagoran PDP yankin arewan Bauchi Mm.
kuma aminin gwamnan Bauchi Mm. Mm.
haka ne Eh, to ya ba da dubu ashirin shi ma a wannan asusu na marayu to Allah saka masa bukatu.
Allah saka masa da alkhairi nan ma wata bayar Allah ta ba da naira ɗari sannan wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin a kwamitin marayu duka Allah ya saka mu wani bawan Allah ya ba da ɗari biyu a- a kwamitin sannan naira ɗari a marar lafiyan nan Allah ya saka da wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a marar lafiya Allah ya biya masa bukatu wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da zani falle biyu a kwamitin marayu tana neman addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi Allah ya biya mata wayannan su ne waɗanda jiya saboda lokaci ba a samu damar karantawa ba na'am sai taimakon da aka samu a wannan rana ta yau wato ranar lahadi kenan wata bayar Allah ta ba da naira 500 a kwamitin marayu tana nema a sa ta a addu'a Allah sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya wani bawan Allah ya ba da naira 200 a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata mata ta ba da naira 200 a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da kayan yara kala biyu na mata a kwamitin marayu tana so a sa mata ɗanta a addu'a saboda ɗauke-ɗauke da yake fama da ita tare da yi- tarayya da abokan banza da yake hulɗa da su a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa wannan matsala.
to ka san an ce bahaushe ya ce aboki gandun bata in kana da aboki mai kyau sai ke kyau Mm, in kana da mummunan aboki dole muni za ka yi mm, daga ita ta yi addu'a mumi addu'a kuma a yi kokari a raba shi da miyagun abokan kwarai.
Allah ya raba su Amin. Nan wata bayar Allah ta ba da rigar yara a kwamitin marayu.
Allah ya saka mata da alheri wata baiwar Allah har ila yau ta ba da hijabi ga wacce take neman hijabi da kuma kayan mata kala uku a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira 200 da hijabi mai hula na yara a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya ba da naira 500 a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da jaka guda hudu a kwamitin marayu Allah ya saka wani bawan Allah ya ba da kayan yara ɗinkakke kala biyu na maza a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da yadin hijabi falle ɗaya da ɗan kunni ɗaya a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri nan ma wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu naira ɗari biyar kuma a kwamitin wa'azi Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari bakwai a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da turmin zani guda ɗaya a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da sakon ɗin kaya mata kala sha bakwai a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri yana neman addu'a yana faduwa akan Allah ya yi masa wannan jinya da take damunsa Allah ya yi masa wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyar a kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a kwamitin marayu yana neman Allah ya shirye shi ya bar abin da yake yi Allah shirye da mu.
Allah shirye shi wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar tana neman Allah ya gafarta ma iyayenta Allah ya da suka rasu ita kuma Allah ya ba ta lafiya Allah ya bata wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyu da ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya sannan wani bawan Allah ma ya bada ɗari biyu wani bawan Allah ya bada ɗari biyar wata baiwar Allah ta bada dogayen riga na mata guda uku tana neman addu'a Allah shiryar mata da 'ya'yanta mata Allah shirya mata sannan wata baiwar Allah kuma ta bada naira ɗari a kwamitin marayu Allah saka da alheri Wat- akwai to wata mata sunanta Amina mm, ta zo ta mun waya ta ce ga kayan marayu amma second ne eh, ni ko ba na gida sai na ce ta kai gida mm, na bai wa ɗana na ce masa in za mu taho ya taho da shi kuma ya manta eh.
to insha Allah gobe in za mu zo za a kawo su da izinin Allah eh kamar wadda suka rubuto wadda ta ba da riguna da wasu suke har guda sha bakwai aka ce wata baiwar Allah to wannan ma gidana aka kai ina jin wani namiji ne ya kai dan yarinya ne ta kai ta ce wani ne ya bata ai wai na marayu ne ina jin ba mace ba ne namiji ne Allah ya saka mu nan ma wata baiwar Allah ta ba da yadi biyar da turmin zani guda ɗaya a kwamitin marayu tana neman Allah ya baiwa ɗanta lafiya Allah ya saka da alheri nan kuma wata baiwar Allah har ila yau ta bada Qur'ani wata baiwar Allah ta bada doguwar riga ta mata guda biyu da kala ɗaya na mata a kwamitin marayu wata baiwar Allah ma ta bada kayan yara kala hudu da lalle da jambaki da gazal da Kayan koda mata.
to Allah saka da alheri wani bawan Allah ya bada dubu ɗaya a kwamitin marayu Allah ya saka da wani bawan Allah ya bada naira ɗari a kwamitin wa'azi Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya bada naira dubu ɗaya naira ɗari biyar a marayu naira ɗari biyu a malan naira ɗari biyu mai jan baki naira ɗari mai karantawa tambaya har kai ke yana neman addu'a Allah biya masa bukatunsa na alkhairi Allah biya wani bawan Allah ya bada naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da kayan mata kala uku da na maza kala ɗaya a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wani to taimako daga gudun mata an samu naira dubu tara da ɗari uku da Allah kuma saka musu da alheri.
kwano goma nami
na abinci mana ci gaba to daga gudun mata da kuma kwano goma aka su sannan akwai sun ba da kuma taimako naira dubu ɗaya da ɗari tara taimako a baiwa sha'anin tafsir to Allah ya saka musu da to alheri wannan jin da wa'annan su ne waɗanda suka iso wannan takardun sai su yi haƙuri tambaya dai a daina rubutowa kawai eh oh na kwana goma ne to nan kuma wata bayar Allah ta ba da yadi biyar da turmin zani guda ɗaya a kwamitin marayu tana neman Allah bai wa ɗanta lafiya Allah ba shi lafiya to wannan dai shine akwai wani bawan Allah ya kira ni ta waya ya ce za su kawo abinan tal- tallafin marayu to amma ina jin kayan har yanzu ba su iso ba wato alhaji lamaraba ba shi ya kira ni ɗazun nan ya ce akwai ɗan uwansa gazali ya bayar to amma dai har yanzu dai kayan ba su iso ba
to Allah a'a ai zai kawo eh sannan to wannan ma wani bawan Allah ya ba da siga naira ɗari wata bayar Allah ta ba da ɗari hudu wani ma- wani bawan Allah ya ba da saddin kayan mata da hijabi Allah ya wani bawan Allah ya ba da naira ɗari naira ɗari wani kuma ya ba da naira ɗari biyu gashi Allah ya saka mu.
ga su kudin suka miko wani ma har ila yau ko ta- ya ba da naira 500 ko na mara lafiya to ai sai ku tantance dangane da wannan mara lafiya da ake nema mata taimako wadda take fmc ta kawo yarta daga kacako kudin da ake bin su a asibiti shine naira dubu sittin da yawa sannan taimakon da aka samu ya zuwa yanzu in banda na yau din nan da ba ban san yawansa ba zuwa jiya dai an samu 3,250 to yanzu kuma na yau kuma nawa kace to 200 ne ya shigo hannu ko sai dai a takaddun in kun tantance maybe na ji akwai wadda ake cewa a marasa lafiya eh idan da wani wadda zai taimaka mata tana nan an rike ta fa bata- tana so ta koma garin ta kacako yawwa to wannan takardu da ake ta rubutowa ga wato sai su yi haƙuri masu neman ɗanta to malam na ga ko za mu ɗan karanta tambayoyin abin da ya sauwaƙa Na'am. Sauran kamun cibiyar.
to sai masu neman taimako da yawa saboda yanayi tambayoyin ma sai ka rasa wanne za a karanta shi malam zan iya bin masu sallar ashiyan da niyyar yin shafa'i da wuturi tambaya da Ake yi?
tarawi ake yi sai ya bi su amma shi kuma wai shafa'i da wuturi zai to ai shafa'i da wuturi da ashiyan duk abu ɗaya ne eh da ka in zai jira sai dai in ya yanki ƙarshen sallar hmm.
tunda sai ya ɗauki raka'a biyu da wuturin da za su yi Eh, mai wannan tambayar ita kuma tana cewa malam ni ce inke da abokiya a makaranta wadda ɗakinmu ɗaya wadda kuma ba, ba musulma ba ne wato kirista kuma tana da kyakkyawan hali ta yadda har kayana da inke sawa ko da na tafi aji ko, ba- ko kuma bana nan takan ɗauki nawa ta haɗa da nata ta wanke to shine malam ya matsayin wannan hada kayana da take da nata ta wanke kuma wani lokacin ma saboda kyautata mata da take yi in ta daura wani zanin ta haka komai ba ta ce mata komai to shin haka akwai laifi ok waccan tana ɗaura zaninta eh kuma tana hada kayan su gaba ɗaya su wanke kafin ta yi sallah sai ta wanke shi eh shi ne kawai to shi kenan wannan kuma yana cewa malam ni da- ina shauraron wannan karatu ne daga can karamar hukumar itas gaɗau tambaya ta ita ce shine dangane da wannan bashi da ake karba a ake ci na waya wato kaman sai mutum ya ci bashi na naira ɗari sai kuma a ɗauke naira sha biyar to malam ya matsayin wannan bashi na katin waya da ake ɗau- ake karɓa
Ka- bashin ɗari aka baka eh a cikin ɗarin kan a baka sai a ciri sha biyar eh a ci- wannan bai halatta Ta.
ba bashi ai taimako ne mm, in aka yi haka ya zama bashi da ƙari kenan allah sauƙi mm.
haramun ne wannan kuma yana cewa Allah shi gafarta malam wai me ya kamata a yi ne lokacin da aka rufe gawa domin zangan an je wajen rufe gawa a makabarta bayan an gama sai a yi ta yin addu'a wannan karanto ta hiya bakin salihina ko kulhuwallahu in kuma an dawo gida da- daga cangun da aka bi su ne mamaci nan ma sai ya ga ana ta yin wasu addu'o'i shi mai musulunci ya koyar ne dangane da wannan abinda addinin musulunci ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an binne ɗan uwanku an gama binne shi to sai ku masa addu'a addu'an da ake masa shine allahumma thabbit indal mas'alati man dikahu wala tabtalihi fi qabrihi bima la daqata lahu bi ya Allah ka tabbatar da furucin sa yayin da za a mar tambaya dan daga zarar an bu- binne mutum iyalansa da suka binne shi suna juyawa yana jin takun kafafuwansa su ko mala'iku su wala kiri za su sauka a kabarin sannan za su tambaye shi waye ubangijinka waye annabinka menene addininka ina ce alƙiblarka to wayannan abubuwa da za a mar tambaya shine za ka roƙi Allah in an zo mar tambaya Allah ya bashi ikon firici ya faɗi abin daidai wannan shine amma a ce a kawo kaza a kawo kaza a haɗu wannan musulunci bai yarda da shi ba Allah ya shirya da mu mai wannan tana cewa malami ne na yi buroshi a lokacin da wato an yi asalatu to daga baya sai nake jin dan zaki-zakin wannan burosh din a cikin makogaro na ya matsayin azumi yake babu matsala azumi ya kai
wannan yana cewa kai a yi haƙuri malam sai masu rubutowa addu'o'i saboda lokaci na ga masu ɗauka suna nuna min lokaci akwai waɗanda suke neman addu'a akwai marasa lafiya da dama akwai mata da suke neman mazaje na kwarai akwai masu jarrabawa akwai waɗanda suke neman biyan bukatunsu na alkhairi kowa Allah subhanahu wata'ala ya san masu bukata ya san masu damuwa ya san masu matsala masu neman biyan bukata na alkhairi Allah biya musu bukatunsu na alkhairi baki اللهم ربنا daya آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين